ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب القراءة في صلاة المغرب babin da ya zo na karatu a cikin sallan magariba قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق السامري الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال أكبر سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال إن أم الفضل بنت الحارث سمعته يقرأ أم الفضل الحارث تاجيش يرى كراتو أتكما قربا والمرسلات عرفا تتجي كرنت والنصورة فقالت سيتتي يا بني يا كيتن يا رنا كيتن أنا لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة تبس كاتنا من wannan surar da ka karanta ka tuna min innaha tabbas ita wannan sura la akhiru ma sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qara'a biha fil maghrib tace wannan sura wal mursalati ita ce karshen surar da naji manzon Allah ya karanta a cikin sallar magruba an fahimta wannan kisa mace ce tace da aka jara karanta ce tabbas ka tuna min kuwa lallai wannan ita ce karshen surar da naji manzon Allah ya karanta duk wannan daraja da Allah ya ba su naji manzon Allah ya karanta nayi sallah da manzon tare da manzon Allah har mace ta haddace har mace ta san ta tuna cewa wannan surar manzon Allah ya taba karanta ta a magaruba lokaci kaza kaza wannan darajoji duk a dauke su a zubar saboda waɗansu waɗanda ba su da mata tarihi a cikin musulunci hankali zai dauki wannan هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك قال أخبرنا أبو الحسن الشيرزي باب القراءة في صلاة المغرب محل الشاهد شيني والمرسلات عرفا قال أخبرنا أبو الحسن الشيرزي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه أنه قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور ناجي منظر الله يا كرم تاعت في صلى مغربا دو الطور وكتاب المسلم سورة الطور كنا وانا يجي والمرسلات وانا يجي والطور أليس كذلك؟ duk sun ji ne fa ba wai abin da su yi sallah ne bayan manzo Allah suka ji an faɗa هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك وروي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رويت رجلا أنا عائشة الله كرمت ذاتتي قرأ أن منذ الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين manzo Allah karanta suratul araf cikin sai raba biyu da kai rabi sai kuma ya karasa wa fi dalilun ala anna lil maghribi waqtayn ka sa'ir salawati shi malan yayin istinbati ashe magariba ita ma tana da lokuta guda biyu ne kamar sauran salloli me ka wannan magana kuma ina hu dalilin da yasa ya faɗi wannan magana saboda tana da tsawo wannan ya nuna cewa magaruba shi ma ita ma tana da lokaci na biyu kamar yadda sauran lokuta ke kaga istinbati ko an ga yadda ake istinbati ko wal mursalati akan karatun man a'a me wace sura ce suratul araf akan karatun manzon Allah minti nawa za a yi eh minti nawa to an kuma ishar ta kusa shiga ke وعن عبد وعن ابي عبد الله السنابحي انه صلى وراء ابي بكر السنابحي يا صلى بايا سيدنا ابو بكر المغرب في الركعتين الاوليين بأم القرآن وصورة من قصار المفصل to sai na baka kuma ai sallah bayan shi da ya karanta fatiha shi karanta surori bi min qisar al mufassal su wane ne al mufassal wanne ne qisar al mufassal al mufassal shine yana fara daga suratul inna fatahana laka fatahan mubina zuwa karshe kazan wannan wannan al mufassal shi ma kashi kashi uku akwai dogo inna fatahana laka fatahan mubina kamar kullu wallahu take kamar na asir daga take su ba suna da dogaye da matsakaita da gajeru tare da cewa dukkan su ana ce da su kaisa mufassal saboda yawan tsayawa bismillahir rahmanir rahim an karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an gama bismillahir rahmanir rahim sai a karanta sura shi yasa shi ake ce musu al-mufassal to su ma suna da masu tsawo da matsakaita da gajeru shi ne ce min kisarin mufassali sun makama ilin raka'ati salisa sa'annan sai sai na bakare tashi zai karanta zai salla raka'a ta uku fada nautu minhu fasamituhu qarabi ummul qur'ani wa hadhihi al-aya sai naji ya karanta ummul qur'an fatiha kenan wa hadhihi al-aya rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma alaysa kadhalik نجيش يا خرج دول وذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات إمام مالك يتي شيء مكروه ne musalla magruba kar a karanta waɗannan surori masu tsawo قال الشافعي لا أكره ذلك بل أستحبه إمام الشافعي يتي آآ ني بانا كين haka ina son a karanta su an fahimta saboda abinda imam malik ya yi itibari da shi in an ce magaruba ran lokaci ɗaya ne da ita kafin ka karanta wannan surori ai lokacin ta ya wuce muktari ta ya wuce kenan ku babu qira'ati fil isha'i babin da yazo na karatu a cikin sallar lisha bayan fatiha fa ake magana nan duka fa fatiha lallai a karanta ta kuma aya bakwai ne kowa ya sani to sa'an nan bayan fatiha kuma fa wannan zai karanta ina atainaka wannan kul wallahu wannan suratul bakara shine wani alaran mace kama suratul bakara zamu ji yadda mas'alar ta kaya ta gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kare gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر سي منظر الله يكسن شيء أتكين تفيا سنة تفيا تارد منظر الله فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون manzo Allah ya sallake shi a cikin raka'a wata raka'a ta farko ko ta biyu zai karanta bayan fatiha zai karanta wa tin wa zaitun هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبيد الله بن مؤذن العنبري عن أبيه عن شعبة معنى والتين والزيتون هنا قصار المفصل نقلت ولا المفصل قصار المفصل قال أخبرنا أبو الحسن أبو الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو الأباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة أنه سمع أمر بن دينار يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول يتي وانا يتي ناجيا فلا ناجيا فلا دس حبين يقول يقول يقول كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء يتي أبن دي كسنتي شيني sai na mu'azu yakan je masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai jira har manzon Allah ya zo a yi sallar isha da shi sa'an nan ya taso daga masallacin annabi ya yi tafiya tiryan tiryan tiryan da lokacin ba ne da ta sau ba mota ba komai in kana da bar hawa sheka in babu sheka ya tafiya ya je har unguwarsu bani salama sai su je su tarar da kuma masallaci ana jiran shi ya zo shi ne zai musulmanci wannan na gyangyaɗi wannan na hamma wannan ya gaji wannan yana jin yunwa wannan an fahimta da mu'azu ya zo wata rana kuma sai manzo Allah ya jinkirta sallar isha aka an jinkirta aka an mu'azu yana jira manzo Allah ya zo ya sallah aka jinkirta sallar isha an shiga dare kenan ko to mu'azu bayan ya yi sallah ya taso tiriyan tiriyan daga masallacin annabi har unguwarsu bani salama ya tarar da mutane na masallaci suna jiran shi zo a yi sallar isha kowa na jira zai ci abinci ya kwanta mai hamma na hamma mai gangari na gangari kowa ya gaji da ya zai allahu akbar غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه يقام سورة البقرة أنا رمك نقول حافظ wani balarabe ya kai ai ba zan iya ba ba zan iya ba sai ja jikin shi ya cika su sallar sai je gida ya huta sai mutane suka ce ai wannan ya zama munafiki ana sallah kai ka janye kai sallar kai da ce a a ba ruwa na da ku zan je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sidratul muntaha kenan ku duk abin da ya je wajen manzon Allah magana ta kare a'a zan je wajen manzon Allah ku kuke cewa na zama munafiki zan je wajen manzon Allah to shine da je wajen manzon Allah shine zamu ji me ya faru insha Allah ma annabi sallallahu alaihi wasallam al-isha aw al-atamata thumma yarji'u fa yusalliha bi qaumihi fi bani salima qala yati fa akhara an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-isha dhata laylati wani dare sai manzo Allah ya jinkirta sallar isha قال فصلى معاذ معه شيء معاذ يسأي دي يصلى تارد من الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع سأن يقوم أنقوانسو تكين أنقوانسو كوينسو بني سلم فأقام قو فأما قومه aka tada ikama ya shiga zai musu limanci ya yi sallah tare da manzon Allah zai zo kuma ya musu limanci ana jiran shi faqara bi suratil baqara yana gama fatiha shi ya kama suratul bakara mahaddaci ne ma'azubin jabalin ku ai jira cikin qur'a babban malami ne ku to sai ya dauko suratul bakara shi wajen shi ba ba wata ba mas'ala ce mai wahala ba fatanaha rajulun min kharfihi fa salla wahdahu wani cikin mamu sai ja jiki ce wannan liman yau zai kawo matsala sai ja jikin shi je yi sallar sai cika su sallar sai kama hanya فقالوا له أنت أنافقت هذا هو منافقين قال لا ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه إذا آآ ما منافقي بنيني أما زنجي وجن منظر الله صلى الله عليه وسلم to me yasa manzon Allah shugaba ne me yasa kowa kuma baya jin tsoron zuwa gaban shi da zai fi da komai me yasa in mutum ya laifi zai ce nayi in mutu ana zan je wajen manzon Allah me yasa ba sa jin tsoro zuwa wajen manzon Allah hadda laifi ya rasulullahi halaktu ya rasul wa ma ahlakaka me ya halakar da kai yace ya sadu da matarsa cikin azumi kuma da rana a me ba gonka sheka da gudu ka tafi ya manzon Allah ya rasulullahi tahirni ya manzon Allah ka tsarkake ni nayi kaza ko dai kaza ne a nayi kaza ko dai kaza ne mace ta zo ita ma za ka to je kike haifin ɗan da ke ciki ga shi yara sun zai haihu je kike a ba sa jin tsoron zuwa wajen manzo Allah me yasa eh me yasa eh ba san abin da yasa ba eh a eh adalci adalci da mai kuma sun yadda da shi ne me yasa suka yadda da shi me yasa suka yadda da shi saboda sun saba da mai kame da shi gaskiya da amana da adalci da tausayi bil mu'minina raufur rahim amma in dan adalci ne kadai ai mas'alan ba za ta tafi ba adalci wanda aka kama shi sata ya wani adalci mai aka yi mishi da adalci yanke hannunsa aka yi adalci ba haka bane ba adalci kenan wanda ya kaza kaza mai aka jefe shi aka yi adalci da tausayi da gaskiya da tausaya bil mu'minina ra'ufur rahim an san shi ne da har tun zamanin jahiliya quraishawa duk kiyayyar da suke al'amini suke kira shi muhammadu al'amini a naisa ka zalik sai ce zan je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'atahu sai gashi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innaka akharta al-isha'a ya manzon Allah tabbas kai ka jinkirta sallan isha wa inna mu'adhan salla ma'aka mu'azu kuma ya yi sallah tare da kai miki ne faru an jirki an yi sallah isha da jinkiri ko kuma mu'azu na ciki aka yi sallah akan haka mu'azu zai zo gida mai kenan a makare ba ka bane ba sun marja'a fa'ammana sa'an nan ya dawo unguwanmu masallacin unguwanmu bani salama sai kuma ya muna limanci fafta ta habi suratul bakara yana karanta fatiha sai kama suratul bakara shi mu'azu suratul bakara mai abu ne mai a sauki akan harshen shi falan ma ra'aytu zalika da naga abin ya fita da naga abin da ya faru ta'akhartu fa sallaitu sai na janye jikina nayi sallah Allah ramma ka je kana so ka sauke musu alqur'ani ni dai na fita ba haka bane ba ni dai na fita wa inna ma na'sa annaka ya faɗi abin da ya faru ya manzo Allah manzo Allah mu'azu na zuwa ya sallar isha kuma yau ma ya manzo Allah an jirka jinkirta sallar isha sai kaza kaza ya faru sai na janye jikina na yi sallah ko ya manzo Allah ai ka san mu aikatau muke ma'aikata ne muke noma muke shayarwa muke dako muke komai da komai kafin dare yamma ya mu gida mun zo a gajiye a gajiye muke zuwa sa'an nan kuma ya zo ya kama suratul bakara minti nawa za mu yi cikin raka'atul ula wa inna ma nahnu ashabu nawazi ai mu masu aikatau ne masu sana'a ne muke shayarwa muke noma muke kaza kaza kaza na'malu bi aidina da hannayen mu muke aiki magana ta kare kenan ko ya fadi abin da ya faru ya fadi me yasa ya faru kuma ya fadi me yasa su suke yasa ya kasa hakuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu zai hukunci فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ wanda laifin mu'azu yayi sallah yayi ya karanta suratul bakara ko wani harafi yana da harafi lada goma ba haka bane ba ko wani harafi kuna da lada goma ba haka bane ba sai manzo Allah ya ji wurin mu'az fa qala sai ce afattanun anta ya mu'az afattanun anta ya mu'az me yayi ya rasulullah suratul bakara ya karanta karanta suratul bakara akwai fitina a ciki sai dai lada to amma me yasa manzo Allah ce mishi afattanun anta ya mu'az kai fitinanne ne fitina kai fitinanne ne me yasa eh zai wahala da bayan Allah ya takura wa bayan Allah ya tsananta wa bayan Allah iqra bi surati kaza wa surati kaza ka karanta aiwa shamsu buha wallahi wa'annan surori da zakka kama yanzu a karanta kowa ya tashi je ci abinci kwanta ya bacci sai ka dauko suratul bakara minti nawa za a yi cikin raka'a ta farko in an ba yi sa'a ba kuma raka'a ta biyu ka kawo ali imrana sai me kenan sai kusan sahur kenan ko afattanun anta ya mu'az mu yi darasi a wannan me me me me laifi mu'az me me mu'az yayi من تولى شيئا من أمور أمتي فشق عليه شق الله عليه معنى تاكور سنن تاب متاني هذا مفتنا eh tsananta ma mutane ya zama fitina kenan a cikin yin sallah ba a cikin yin sallah ma ba mulki ko kuwa karantarwa ko jayayya ko raddi ko zage-zage ko bid'a cikin sallah ma lafiya lafiya zaka karanta ku tashi ku tafi in ka tsawaita suka sha suka gaji ka tsananta musu afattanun anta ya mu'az afattanun anta ya mu'az ma'ana yin kasa karatu za ku yi awa daya sai kuka zo karatu ya zaki ka dauki musu awa daya da rabi kowa na kallo in ka tsananta musu ba haka bane ba ana karatu an ce ku karantar da al'umma su fahimci addini sai ku zo ku bai da karatu ya zama fada wannan kaza wannan mutane aka kasa fahimtar ma ina kuka sa gaba shi ma ya zama fitina ya zama laifi ya zama fitina an fahimta za mu ji karshen maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah قال الشافعي أخبرنا سفيان قال حدثنا أبو الزبير عن جابر مثله وزاد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي أتكي وانا رواية شيء منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي اقرأ بسبه اسم ربك الأعلى ميمكن سورة البقرة كرن تسبح اسم ربك الأعلى سورة البقرة aka ce in kan karanta alkur'ani kowane harafi kana da lada goma to me yasa manzon Allah ya ce ya bar wannan suru ayoyin ya zo ya karanta sabbih isma rabbikal a'la sabbih isma rabbikal a'la zai kai menene nisbar shi da suratul bakara zai kai nawa zai kai so nawa ya kai rabin suratul bakara ya kai dai bisa uku ɗaya bisa nawa aya ɗaya cikin suratul bakara ayatul dain ila ajalin musamman a a aka ɗauko abu ana sun a yi istinbati me yasa manzo Allah ce ya bar doguwar sura da za a samu lada goma goma goma su adadi na ya karanta sabbi hisma rabbikal a'la me yasa eh saboda karya takura karya kuntata har cikin sallah eh har cikin sallah to ina ga cikin wa'azi eh ina ga cikin karantarwa ina ga cikin mulki ina ga kaza da kaza ina ga kai da matanka ina ga kai da duk takurawa in ka takura ma al'umma annabi kai kuskure shi yasa manzo Allah ya ce ka bar suratul bakara da zaka samu lada goma goma su bila adadi ka karanta sabbi isma rabbikal a'la akan haka da lada goma goma kowane harafi da sabbi isma rabbikal a'la wanne ne yafi me goma goma yafi akan bar wani abu saboda wani abu ba haka bane ba iwa abinda aka bari saboda shi din shi yafi muhimmanci a wannan lokacin ba wai ya sabbi isma rabbikal a'la bata ka bata fi suratul baqara ba amma anan cikin irin wannan halin karanta sabbi isma rabbikal a'la shi yafi an fahimta haka za ka dauka cikin karantarwanka cikin wa'azinka cikin nasihanka cikin menene da menene cikin menene da menene duk haka za ka dauka ba in ka dauka ai kukan gaskiya kake ai kuka za ka za ka za shi ka nan kana nan kana na wata rana su kuma su zo kuma ba ku iya ba ba ku da ma aqida eh yana faruwa ko baya faruwa yana faruwa ko baya faruwa yana da zafi kaza kaza kaza kaza kaza ana tafiya ne a hankali shi yasa yanzu sha'anin karantarwa tunda wayannan abubuwa suka zo kowa ya shiga masallaci shi samu ya kama loudspeaker sai ya faɗi abin ga da mutane wanda ba su da alaka da ilimi ma kowa na wa'azi kowa na faɗa abin da yake kowa na fatawa kowa na faɗa abin da yake so za a zo a waye gari sunnan ma a kasa fahimta in ba haka ba yanzu duk sa'an la ilaha duk sa'ad da aka ce rabiul awwal ya fara sai ya zama fitina wani kuma koyi duk wanda baya maulidi ba musulmi bane me ya alaka wannan magana da ilimi mutane na fadar abinda suka ga dama waɗanda wallahi inda ake malamai ake magana wallahi sai dai su zaman tahiyya su yi karatu ba zauna su karanta ba ko su yi wa'azi ba ba kujerarsu ba ce sauraron ma daga nesa ba ka isa ka zo gaba ba kowa ya faɗi abin da ya ga dama kowa ya faɗi abin da ya ga dama kuma ya sa haka me ya kawo haka a tsananta yanzu an tashi kan karatu da karantarwa ana debate jayayya ake yi kowa na so ya kare kanshi kowa na so ya nuna ɗan wansa bai iya ba to me yake nan da Allah tsoron Allah ya kawo haka fitina da san duniya da san shugabanci da son a san mutum kowa ya san cewa abin da yake faɗa ƙarya yake yana yi makan shi yana neman makan shi maslaha ce ta duniya ko kuɗi ko a san shi ko mukami ko menene amma kowa ya kicin kicin kamar saboda Allah yake wallahi ƙarya mutane za su zo su kasa to me aka koya musu wa'anda kuka aje kuna aimo shi ma in ya tashi shi ma da fada zai ta karantarwa wannan ya tashi da fada zai ta karantarwa to me za a fahimta والليل إذا يغشى والسماء والطارق ونحو هذا abinda manzo Allah ya ce a karanta ke akan haka in mutum ya kabara ya Fatiha da ya karanta suratul Baqara mutane sun gaji shine yafi koyi karanta sabbi wallahi sabbihi subhana rabbikal ala wallahi was samai wat tariq karanta me sabbi sabbi قال سفيان فقلت لعمر قال سفيان فقلت لعمر سينفدا مع عمر إن أبا الزبير يقول قال له اقرأ بسبه اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والسماء والطارق فقال عمرو هو هذا أو نحوه هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من ترك عن أمر ابن دينار قوله نحن أصحاب نواضها فالناضه البئير يسنى بها يسنى بها taguwa da za a je ana shayarwa suna aiki ne masu noma na noma masu shayarwa na shayarwa masu daukar siminti masu daukar bulo masu haƙar rijiya masu haƙar rami sana'a ake yi da yamma kuma kowa za shi yi magarwa yadda sha ya je gida ya kwanta to shi sa a tausaya mahalin da suke ciki kenan ko qawluhu afattanun anta da yace afattanun anta ai tasrifun nasa an ad-dini tasrifun nasa an ad-dini wa tahmiluhum ala ad-dalali eh tasrifun nasa an ad-dini wa tahmiluhum ala ad-dalali أين محل الشاهد بقوله تصرف الناس على الدين في أفتان يا معاذ أه؟ إيه إيه أفتان أنت يا معاذ yace shi ce ma'ana kaunu afattanu anta ai fitinanne ne kai zaka kore mutane daga barin addini tasrifun nasu an addini in suka sha wahala sai su mai gobe ya tashi masallacin ka ba zai je ba sai je wani masallacin ko ko sai ya yi sallah a gida ko ya ki wata hamiluhum ala dalali wa minhu qawluhu wa ma antum alayhi bifatinina ay bimudillina an fahimta وفيه دليل على أن الخروج عن متابعة الإمام بالعذر لا يفسد الصلاة wai yana nuna cewa in mutum na bin liman larura ta zo ya janye jikin shi cika sallarsa ya tafi sallarsa ba ta ɓace ba ta yi kuma bai yi laifi ba da annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lam ya amuru rajula bi i'adati sala saboda manzo Allah bai ce mishi tunda kayan ki kafta kai ka je ka saki sallah a'a sallarsa ta yi حين أخبره أنه فارق معاذا في الصلاة هل فهمت؟ وفيه أن على الإمام تخفيف الصلاة وأن يقتدي فيهم بأضعفهم أكتي على الإمام وين كنا؟ ميكي كلمة نوين أكلمة يسوك سوك كي صلى سألنا إيقوي دا وان في سروني mara karfi a cikinsu don ya ce fa inna fihi madaif wal marid wa dhal haja akwai wani tsoho baya iya rika fitsari akwai wani tsoho baya iya tsayawa minti 15 akwai mara lafiya akwai menene da menene to karka kalli waɗannan majiya karfi wannan sai in kun kafa in ku kwamitin yin sallah ku kadai to shi ka karanta alqur'ani amma wannan wannan ya ji an tada ikama ne ya tsayar da yana ya kawo babur shi fanco ya fanci ana gyara ya shigo wannan zai ne yaji an tada ikama ya shigo kowa da bukatarsa hankalin shi na wajen in ka tsawaita sallah ka fitine su taimaka musu shine ka takaita sallah an fahimta kuma aka ce kai koyi da masu karfi a cikin su raunanan su su za ka yi koyi da su an fahimta tsarin addinin musulunci kenan tsanani da yawa baya gyara sai da ya barna tsakanin musulmi da musulmi tsakanin kai da musulmi wa fihi jawazu salatil muftardi khalfal mutanaffili wai wannan wannan kisa tana nuna cewa ya halatta mai nafila yayi limanci mai farilla ya bi shi in kallon ka farilla ne limamin ka nafila ne sallar ka tayi sallar tayi ko to ina malikiya eh li'anna mu'adh ba malikiya ka dai bane duk su ga cewa wai min shurutul iktida yana cikin sharuɗan zaka yi koyi da liman sabti dacewar kaza da dacewar kaza da dacewar kaza da dacewar kaza gashi mu'azu yanzu mu'azu sallan da ya da manzon Allah yayi sallah biyu tare da manzon ai sallah isha yayi ta so biyu ta farko yayi tare da manzon Allah ta ungo sai zo shine liman can shine mamu nan shine liman wacce ce sallan farilla wacce ce nafila eh me yasa eh eh me eh kowanne akan lokaci aka me yasa ita ce wacce aka aukar da farko ana bin ka bashi yanzu akwai sallar isha akan kashi aka zo aka tada ikama ikana Allahu akbar sallar isha za ka yi farillan da ke kanka ita za ka sauki ba za ka yi nafila ga farilla a kanka ba barin bi manzo Allah yi nafila an naje ni ne liman yi farilla hankali zai dauki wannan in ka fara mu'azu wannan ai zai kai ka kotu ba haka bane ba shi yasa farko sallah kenan shi yasa dole sallan ya sarfi ila al-fard sa'annan kuma bayan wa sallah bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi sallah bayan mu'azu da gaban mu'azu ba haka bane ba to shi yasa mu'azu ya yi sallan farilla bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo bani salama unguwansu ya liman yana limanci sallan shi a unguwansu yana liman nafila ce mamun da suka bi shi farilla suke yi sallan su tayi sallar sa tayi لأن معاذا كان يؤدي فرده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيقمهم هي له نافلة ولهم فريضة an fahimci wannan? eh? hutuba me? wannan nasi ne manzo Allah ya hana inna min ma'innati fiqhil mar me ce kisaru kutubihi kutubatihi wa tuli salatihi manzo Allah ce yana cikin fikihu sanin fikihin mutum da takaita kutuba ya tsawaita sallah takaita kutuba kutuba baka duk kutubobin da aka dauka duba za ka karanta kutubar sayyid manzo Allah kutubar sayyidina Abubakar kutubar sayyidina Usman kutubar kowa kutubar za ka ga shi ba fi shekara uku hudu biyar ba ba ba doguwar kutuba haka ina ma nan kutuba ina so in isa muku da wani sako ina zuwa abinda zan fada kenan jama'a kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza to sai aka zo tafiya ta tafiya kowa kana so ka iya wani ya iya wani ya iya kowa yana so a ce ya fi iyawa to shi yasa abinda zan fada muku din nan sai na yi shimfida sannan in kawo wannan tsakiya in zo kuma in kawo karshe in cika magana kafin kai karshe kun manta ma da abinda sakon da nake sun fada muku kun manta da shi wannan ya gaji yana hamma wannan yana gingedi wannan an manta da abinda aka yi farko shi yasa suka ce abinda ake so kutuba ka takaita ga faɗa shi kenan قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا عبدة ابن عبد الله الخزائي قال حدثنا زيد بن الحبابي قال حدثنا حسين بن واقل عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta a cikin sallar isha bi shamsi wa duhaha wa nahwaha min as-suwar an fahimta eh eh abinda ake nufi tsawaitawa da takaitawa suratul bakara in ka karanta aya uku ko hudu kai rukuyi ka tsawaita ai ba za a ce ka karanta suratul bakara ba me ya karanta don ka alif lam mim zalika ka karanta sura aya uku ko hudu ko biyar sai kai rukuyi sai a ce sai karanta suratul bakara eh me ya karanta بعض الآيات من سورة البقرة من من من من, من سورة البقرة هل فهمت؟ قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا ضد شيء ضد شيء ولا كرت الآية أكون يكون بيا duk wanda ya karanta baya karanta fatiha ya ce alam tara kaifa wa alam tara kaifa ko inna anzalnahu ko wadduha wal layli za saja ka san inda zai dire amma da ya tsaye ya san inda zai amma ya ɗauko ali imrana ko bakara ya sa ma fargaba baka san inda zai je dire ba aya nawa zai karanta aya nawa zai karanta aya nawa zai karanta yasa yana kamo sura ka san inda zai tsaya ba ka bane ba to ya kai ya samu barazan ya samu fargaba ke قال أخبرنا أبو علي بن قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا محمد بن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر ذكر قصة معاذ قال وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم للفتى كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت sai fara mace ce kai in za ka yi sallah me kake yi ka ga manzo Allah yanda ke karatun nan mutum yayi abin da kowa yana gani yayi laifi ana sallah don an dauko suratul bakara dake kore aljanu dake za a samu lada yace me kake yi kai in kai sallah in ka karanta fatiha qala aqra'u bi fatihatil kitab yace ni ina karanta fatiha wa as'alullaha aljannata na roki Allah aljanna wa a'udhu bihi minan nar na nemi tsari daga wajen Allah ya tsare ni ya kare ni daga barin wuta wa inni la adri ma dandana tuka wa dandana tu mu'azi abinda nake gina amma ni abinda kai da mu'azi kuke dandana din ni ban san na wannan ban iya ba fili a in aka san ka da gaskiya da amana kowa zai faɗa maka ko menene amma ana shakkanka ya za fi ya zai yana shakkanka ya faɗa ma ya san zaka zalunci ba ba zaka yi mishi adalci ba ba ka da tausayi ba ka da adalci ba ka da kaza ba ka da kaza ba ka da kaza to ya kai liman ya ta sallah kai kai to kai me kake karantawa a cikin sallah ne tunda ya karanta suratul baqara kaga yayi abin nan yace ni in karanta fatiha sai roki Allah aljanna na roki Allah ya tsare ni daga barin wuta amma abinda kai da mu'azu ke karanta wannan ni ban iya shi ba sai ce haula halu dandimu mu ma abin da muke neman tsari da shi kenan ya zama aljanna ya nisa samu daga barin wuta haula hannu dandino ma dai ma dandana tuka wa dandana tu mu'azin wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inni wa mu'azan haulaha haulaha tayni aw nahwa hadha kuma duk abin da muke muna roƙo Allah ne aljanna ya tsare mu daga barin wuta akan haka abin da yayi da yake nan gobe ba ويروى حولهما ندندن والدندنة قراءة مبهمة غير مفهومة والهيمنة نحوها باب القراءة في الصبح باب يزون قراءته أتكين صلى الصبح قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأسم وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن زياد بن علاقة عن أمه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح والنخل باسقات قال الشافعي يعني قاف والقرآن البشر هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن ابن عيينة عن زياد بن علاقة عن قطبة ابن مالك وهو عم زياد ابن علاقة وقال قبيصة عن سفيان يقرأ في الفجر بالركعات الأولى ينا كرنتا أتكي ركعة فرقو تصلى أصبا والنخل باسقات لها طلع نضيد وتسورة كنا خاف والقرآن قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس العصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن مسأر بن كدام عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس وفي سورة كنا إذا الشمس إذا الشمس كورت هذا حديث وإن suna biye suna yaman bin duk abin da manzon Allah ke yi suna bi suna kallo yana karatu to sai muka ce sai abuwar ya rasulullah me kake fada kai da kake baya ya aka yi kasar ana bada aka ce ya kuke kuna suka suka ce muna ganin motsin gemin shi daga ganin motsin gemin shi an san ana ana karanta wani abu kenan tunda ba daga murya ake suna bibi suna bin komai na manzon Allah su koya su kawo mana ke sa duk wanda ya zo ya shafe su ko ya soke yana so ya shafe tarihin musulunci kenan to in an baka dama ma duk an yadda da abin da kake fadawa za ka kawo akwai wa za su kawo eh za su kawo wa za su kawo eh za su kawo malaman wayanda ba su da musamman addinin ba قال الشافعي يعني إذا الشمس كبرت هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي قريب عن أبي بشر عن مسأر سورة من ير قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع الربيع الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم ابن خالد وعبد المجيد ابن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن عباد ابن جعفر قال أخبرني أبو سلمة بن ابن سفيان وعبد الله بن عمرو والعابدي وحول السند تنزكما حنيا قال وأخبرنا عمر ابن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق وأبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن المصيب العابدي وعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن الصائب قال يتي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة منظر الله يا يمون صلى أسباء لمن صلى أسباء مكة فاستفتح سورة المؤمنين سيبا ينفاتها سيكر يبود سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركة سعلة تاريكي نقول تاريكي نقول sai ta yi duk abin da ya hana kai tari lokacin da kake karatu in hamma ta zo ba za ka yi ba in atishawa ta zo ba za ka yi ba in tari da zo amma nan sa'ala ya fada tari ke faraka sai manzo Allah ya rukuki وقال الحسن بن علي فحذف فركع قال وعبد الله بن الصائب حاضر ذلك duk abin da ya faru manzo Allah sun dauko sun kawo waɗannan banda ai musu kyakkyawar addu'a dan Allah za a la'ance su amma su ce bayan manzo Allah duk sahabbai sun yi ridda sai mutum uku ko mutum bakwai ma'ana Allah ma bai san abin da yake yi ba kenan bayan wanda ya zaba musu ya yarda radiyallahu anhu wa radu anhu suka je suna kwance cikin aljanna suna jin yanzu kai zaka zo ka kafirta su kuma Allah ya dawo ya canza ya karbi abin da ka faɗa هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن نافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج والعابدي هو عبد الله بن المس- ابن المسيب العابدي وروي عن علقم عن عقبة بن عامر قال كنت أقود لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر yace na kasance ina jama manzon Allah taguwarsa a cikin tafiya fa qala li ya uqba sai manzon Allah ce ya kai uqba ala uallimuka khayra suratayn qur'ata bazan sanar bazan sanar da kai fiyayyun surura guda biyu da aka karanta ba fa allamani qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas yana karta mishi qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas falamma nazala li salati subhi da aka kai lokacin sallah asuba ya kai manzo Allah ya sauka za a yi sallah salla bihi ma salatu subhi lin nas ya karanta fatiha ya karanta rabbil falaq da rabbin nas manzo Allah kenan ya karanta fatiha ya karanta kul a'udhu bi rabbil falaq raka ta farko raka ta bi kul a'udhu bi rabbin nas abin da yake faruwa shine Allah cewa ya faqra'u ma tayassara min alquran faqra'u ma tayassara abinda aka hukumurce ka da shi ke naka karanta abinda ya in baka iya komai ba sai kul huwallahu ahad sunan ka faqra'u ma tayassara min alquran in ala ramma ne zai karanta tun daga fatiha zuwa rabbin nas sunan shi faqra'u ma tayassara min alquran kowa yayi abinda aka ce yayi وروي عن سليمان بن يسار عن ابي هريره قال ما صليت وراء احد اشبع صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان yace ban taba yin sallah bayan wani ba wanda yafi kowa iya kamanta sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman wani li rajulin kana amiran ala almadinati wani mutum ne da yake ya zama amir a madina qala sulaymanu sallaitu khalfahu fa kana yutilu rak'atayn alulayayn min adh-dhuhri wa yukhaffifu al-ukhrayayn yace yana bambanta tsakanin azhar raka'a raka'o'i guda biyu na farko da na raka'o'i guda biyu ai taban dama wannan fatiha da sura wannan fatiha kadai tsawon su zai daya ba zai zo ɗaya ba wa yukhaffifu al-asra wa yaqra'u fi ar-rak'atayn al-ulayayn min al-maghrib bi qisar al-mufassal sai karanta su cikin magarba surori ga jejjerun surori wa yaqra'u fi ar-rak'atayn al-ulayayn min al-isha'i bi wasat al-mufassal sai karanta wasat al-mufassal wa yaqra'u fi subhi bi tuwal al-mufassal sallah asuba sai karanta tuwal al-mufassal dama mun ce al-mufassal ibn abbas yace yana fara ne daga suratul fath wa in sun ce sun fadi wani wannan amma daga suratul fath zuwa karshe وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى العشري أن اقرأ في الصبح بطوال المفصل وفي الظهر بأوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل وعن عثمان أنه كان يقرأ في العشاء من أوساط المفصل قال أبو عيسى وروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أنهم قرأوا بأكثر من هذا وأقل كان الأمر عندهم واسعا في هذا yadda ya yi sauwaka maka sai ka karanta kada ka ɗauki kultu ko ya ce ko za a je kan hadisi ko mu tsaya kan kultu ko eh a aiko da kuke gida ya kiran sallah biyu aka yi asuba ko sai da aka yi kiran fari bayan awa ɗaya ko ko minti talatin aka yi kira na biyu aka ce muku assalatu khairun minan nau ba a faɗa haka ba to wannan kuma yaushe za ka eh eh ai yanzu malikiyancin ya fara ɗan sauki yanzu wayansu masallatai suna da izini in kuka zuwa ilar da sallah ba sai ku yi wani jami'in ba wani masallaci ba zai yiwu ba wayansu masallatai ba zai yiwu ba kai za ka kaza maka ka rigima اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم